إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد القاسم ما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ اهدني لنا بهذا المحضر وساعدني بنظرة تأتي لنا بالزفر يا مولانا الاستاذ ومن أسمائه تعالى المؤمن المهيمن yana daga sunayen Allah tabaraka wa ta'ala al-mumin mai amintar da bayinsa المهيمن kuma al-mu'min ma dai mai amintar da bayinsa ko mai kiyaye su إلى kila aka ce وما بمعنى واحد wayannan suna ma'anar su ɗaya ne da mumin da mu'min duk ma'anar su ɗaya ne ومعنى المؤمن ma'anar mumin dai في حقه تعالى cikin haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala المصدق wa'adahu mai gaskatawar alkawarinsa عباده mai gaskata wa bayansa alkawarinsa duk abin da Allah ya mana alkawari na rahama na jin kai na falala na baiwa tun da karimi ne to wannan tabbatacce ne zai faru amma ban da wa'idi ban da abin da in kai kaza za a azabtar da kai za a to Allah karimi ne nan mai sauki ne Allah ya canja wannan dan in an canja shi daɗin namu ne Allah ta bara daɗin namu ne ba za mu ma tumunce su ne da da ka ce za ka yi min duka yanzu kaki ai ba wanda zai tumunce wanda ya yi min wannan ko da ka ce za ka yi min duka amma amma mutum ya ce da ka ce za ka ban abu kuma ka ana ne yanzu ka wannan ne ne yanzu kuma to Allah mai gaskatawar alƙawarin sa ne wa'azi amma su ulama kalami suna sun yi kai da kawa kan wa'idi shi ma wa idin nan narkon nan duk abin da Allah ya ce zai yi na azaban nan zai tabbatar da shi dole rahamarsa ta gabata karancinsa ya gabata zai iya canjawa da haka mutum ya ji haka zai ta kasuwa ne san shi za a canja maka ko za a canja maka ba duka duka wannan falala Allah ce da karamcin Allah tabaraka wa ta'ala ta jin ubangiji mai da kusanci da shi tabaraka wa ta'ala to wannan kenan har suka tafi dai magana ce ce mai yawa da wata ma raunanan imani ma duk ma sai kuma su ce kaza kaza kaza magana ce mai yawa ce to mu je والمصدق
mai gaggatawa أو له الحق ko mai gaggatawa magana ta ta gaskiya da abin da ya faɗa na alkhairi na kaza sai ya tabbatar da shi والمصدق لعباده المؤمنين ورسله ko mai gaggatawa da bayansa mumune da ma'aikansa وكلا kila fa aka ce ma'anar da الموحد نفسه wanda ya kaɗaita kansa kowa kowa ma bai kaɗaita shi ba shi da ya san ba wani ubangiji sai shi وكلا kila ku aka ce المؤمن عباده في الدنيا ma'anarsa mai kiyaye bayansa a nan duniya من ظلمه daga zaluncinsa inni haram inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum wa ni kaina na haramta kaina zalunci in nayi sai kaka wallahi ka ku ku ba ha ko ai ba na jin tsoron da zai ce za a tata Allah a gaba kuma me yasa akai kaza akai kaza akai kaza akai kaza ba na jin tsoron wannan to amma kuma duk da haka na haramta kaina zalunci Allah tabaraka wa ta'ala ya ga haka wanda zai zo ya tab fara mutane wa arzikan azaba da kaza kaza kaza kaza to sai dai waɗansu in ba su zuwa nan ba kuma shi kenan sai su dace Hmm? amma Allah tabaraka wa mai har mai har mai wato kiyaye bayansa wato a nan duniya daga zalincin sa والمؤمنين في الآخرة kuma mai kiyaye mu ne a lahira min azabihi daga azabarsa ko wani azalimi ne ya ci Allah da kansa ya ya hana kansa zalunci to ya kiyaye halitta zalunci da zoke ta dan dana mutane zalunci to wannan kan ko ba shi ma a ha halitta bare ma da shi dama dalala tana na aiko wai ka kakkabaci hakuri yana hana mai hakuri rama mugunta zai ta je kane ka zai ta je karan da ya tamke ka kuma wannan kaga da wai dama akwai abu shi yanzu ka ce ba ga wal naru wal ma'u min sakari da ruwa da wuta duka ga dutse suke fitowa ba ruwa ya ta baku ruwa dutse ta ba ku ruwa kuna sha da ita ran da ya watsa muku da shi wuta kuma a uzu billahi sannan kuma da kira ana la hawla wala quwwata shine balkono din nan da ake yi gashi nan Hmm, balkono din nan da ake yi ayo wuta tana nan tana ta da marfasa a ƙarƙashin sa tsarewa Allah ne amma in ta tarwatsa kuma Allah ya kiyaye to
wakila kila aka ce almuhaiminu ma'anar muhaiminu bi ma'anar ma'anini ma'anarsa amintacce Wasu- wa- wanda duk halittarsa sun amince masa duk halitta sun amince wa ubangijin su tabaraka wa ta'ala alheri ya shirya da su musaggarun minu wannan tasdi kaskan karantawa ne da- na daga wato aminu muhaiminu wai tasdiri ne ka- karantawa ne kasantawa ne na na aminu in ji shi ibn kutaiba ko shi ya faɗi wannan shi kenan ai fa abul abbas al mubarrad ko abul abbas al mubarrad ai fa ya matsawa sai kansa kai ga idan ka ce akwai tafsiri cikin sunan Allah kai ba kankantawa cikin sunan Allah ko karantawa cikin kan karaji ka a karaji wa hazzaru awatar da shi na ije cikin sunayen Allah ba tafsiri aka cikin sunayen manzo Allah ba ba tafsiri a je sai akai tafsiri wani abu abul abbas mubarak ai shi yawa shi ibnu qutayba tsawa akan wannan to kan kuma kowa ya kara fada ba Allah kuma ta ga dai mai a shafa ya kara dai kuma wannan shi ya gaskiya Hmm? to su ko kuma su luka kawai suka tura wa wai dan zanibin Allah ba dai amma an dangana shi ga Allah ne to hakuri bacci da hamzatu ha an wato alhamdulillah ba sai aka mai da ita ha ai aminu ne ko Eh, aminu ne sai aka haiminu haiminu aimin aiminu ko aimana ko aiminu ko Ah, sai aka mai da alhamdulillah kuma ha kuma ga wata mun jaye ta ko mu haiminu to duk dai ba haka bane muhaimin muhaimin ne tabaraka wa ta'ala kaman Salmanu a mai da shi Sulaimanu, tafsirinsa Sulaimanu, ai Salmanu ya tawa Sulaimanu, da su wannan, a dai ba haka bane a nan. To, wa ƙarfina kuma an faɗa inna ƙaunar hutun du'a'i hakan mu mu bayi a cikin addu'a, amina mun gama addu'a mu ce amin, inna hutun samun min asma'i ai ilahi sunan Allah ta'ala ne kamar mu ce Allah karɓa.
wa ma'anahu
آمين ثم آمين يا إسلام بعيك تقول آمين يا ربي يا كذا يا كذا تشفي آمين أنت أي مكوي آمين إن أنت أكبر على كذا يسوع في أي تسوع جاء مسألة أي كذا أنت آمين يا إسلام وأنت سلطان أبين يا الله أي سنة الله نيك wa ma'anahu ma'anar mumini ma'anar sa dai ma'anar mai amintarwa wakila to kai da kake mai amintar da mu to gashi mun nemi amintarwa amsa ya ya aminu ya ne aman ya ne amintarwa wakila kila fa aka ce shi almuhaiminu muhaimin din nan bi ma'anar shahidi ai mai shaida shi ne ma'anarta wal hadisi ai mai kiyayewa والنبي صلى الله عليه وسلم أمين duk dai wannan ma'ana ta tabbata cikin manzon Allah kuma shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai kiya aminu ne amintacce ne ومهيمن kuma mai kiyayewa ne kuma mai shaida ne ومؤمن kuma mai amintarwa ne.
وقد سماه الله تعالى Aminan Ubangiji ya ambace shi amin- mai amintacce فقال sai Ubangiji ya ce, وطائن ثم أمين abin bi ne can kuma amintacce ne.
وكان صلى الله عليه وسلم يعرف بالأمين Kuma manzo Allah ya kasance ana saninsa da sunan Aminu sun kan annabta ma da zo duk Qurayshawa ma Muhammadu Aminu suke ce masa amin. Kowa ma wajen da yake kawo ajiya. Kowa ma da haka wannan ma ya sa wani sun musulunta. Ranar da saboda wauta shi ne bankin su ba duk kudaden su da komai duk mai sanya ajiya ɗakin annabi ne wajen ajiyarsa a kuma suka shirya su kashe shi Allah ya ba shi hali ya fita ya ba shi hali ya fita to a ka'idar karatu ka'idar fikihu wannan kuɗin nasu ya halarta kuɗin wanda suka zo kashe shi ne ya zama malul harbi to wannan kuɗi ya halarta amma manzo Allah shi bai ga wannan ka'ida ta yi ba shi a girman sa bai halarta a gare shi ba da aka yi zaune da sayyidina Ali yace ka zauna kwana uku duk mai ajiya ga ajiyarsa ka bashi wannan tawana ce wannan tawana ce wannan tawana ce duk ka bashi duk yana malam yan jarida ka tsaba ba akwai jamilu bin ma'amari shi da ɗan jarida kuma shawa jamilu bin ma'amari duk yana ba yan jarida da safe kuma duk a farmata kun san abin da ya ma ake an kama mutumin hari amma ya tsallake ai sama tana kara mutumin nan duk wannan shiri da aka yi a darin nan da wata ba a ba kowa ma ya shiga ba dan ma kan gari san ya ake amma kuma ya tsallake ya yi ne ya tsallake ma'ana ya gudu ki wani yiwuwa kuɗin mu cai shi ba haka yake ba ai ya bar ɗan uwansa ali kowa ya je ya karɓi kuɗinsa yanzu da ya tashi gudu da kuɗin kuɗin ba kowa in ya je ka ce Allah kai wannan bai dace a yi min wannan abun ba wannan bai dace wannan ko ba annabi bane ya sa'adi shi bare kuma in dai haka annabi da take wannan mun bi shi ta ki alawai kuma su ga musulunci ga annabi ya tsallake maka ya bari amma ya bar amana ya bar kaza ga amana ta neman kira sallallahu alaihi irin wannan abubuwa amfanin kanmu ne in mutum ya yi ma amfanin kansa ne duk da baki da in ko mutum ya ki zai kenan sai dai wawaye da azalman su tabin sa duka baki da amma mutane kirki kan sun san ba wajen bi bane ba wajen koyi bane duk da baki da to rike amana tana da gaskiya amfani komai ma na ɗabi'un manzo Allah kan kana la ku fi rasulullah iswatun hasanatu ko to to shi manzo Allah dama Quraisha suna ce masa Muhammad al-Aminu radina bil amini a wannan shari'a ta sura hasan al-aswad ba haka suka faɗa ba to وشهر به قبل النبوة kuma yayi shura da wannan suna din kan annabta بعدها da bayan annabtar ma kuma shi amintaccen wahayi ne amintaccen Allah ne Muhammadu Aminu ga Aminu nan Aminu wani Aminu Aminu Aminu Aminu don kowa dai ya yi amana amma dai mai suna Aminu dai ya fi kowa yin amana saboda suna saboda wannan suna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to وسماه العباس في شعره مهيمنا shi kuma Abbas ma ya ambace shi a cikin waƙarsa muhaiminu في قوله cikin fadinsa ثم استوى ثم ثم استوى ويجد المهيمن من يجب عليها أساس تحمله من قبلها تلك في الظلال وفي مستودع النيس يصحب الورق wannan kafi da maulidi ba a gaban annabi kuma aka yi masa ya dawo daga yakin tabuka abbas zai ya faɗa mu gode Allah a ce duk wannan abu da yake cikin zaɓin nan an faɗa a gaban annabi kuma ya yi takalirin ya tabbatar da shi sallallahu alaihi wasallam yace har gidanka ya tattaro ka ya muhaiminu ya kai mai kiyaye wannan ko ya kai amintaccen nan Muhammadu Aminu gidanka ya tattaro ka minkin difa daga kana jikin matar Ilyasu ɗan mutu da kasu ita ce kin difa ƙofurai shawa tana jikin ƙofurai shawa wadda ta ta hannu duku duk wani abu da za a yi furuci na girmansa a ce ita mai daraja kaza ce duk ta wuce nan duk ta tashi wannan ma saboda ƙofurai shawan gaba ɗaya da ita suke dangana kansu kowane mutane ikon Allah yau da suna dangana kansu da wata mace uwa kaza ko ko laraba ma yaman din gaba ɗaya ƴaƴan akwai masu da suke dangana kansu kuma laraba ne fa sun su duka baki ɗaya na yaman duk gaba ɗaya mutanen madina ansaru abna'u qailata ƴaƴan qailatu sunan uwarsu kenan mu ne ƴaƴan qailatu su quraishan gaba ɗaya mu ne ƴaƴan kinyufu duk gaba ɗaya mu kuma hausan mu ce ƴaƴan sarauniya daura mu ko ‘ya'yan zaro da fulani su ‘ya'yan baje manga. Ko, ita ce uku? Aka ji Abdullahi Gwambi ya faɗa ko ‘ya'yan baje manga ne. To,
قيل ila aka ce, المراد يا أيها المهيمن ai abban yana nufin ya kai muhaiminu, قال غلق العجي kutai malam kutai shi ne ya faɗa.
والإمام أبو القاسم القشيري Kushairi da shehun mu kushairi mai risalatul kushairiya saura shekara da yan sha takwas ko tara tara wata cika shekara dubu su ma suna nan suna shiri za su yi mata bikin da risalatul kushairiya littafin su banci ga shi ya cika shekara dubu duk gaba ke da suna yan abu. To me imamul kushairi almajirin hadarami almajirin hadarami ko yawa في شيء عبد لنا وقال وصلى الله لنا المراد يا أيها المهيمن to shi shi ma haka kushairi ya faɗa وقال تعالى ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina أي يصدقه ai yana gaskatawa ga Allah tabaraka wa ta'ala وقال صلى الله عليه وسلم gaskiya da amincin Allah tabbata a gare shi ya faɗa أنا أمنة لأصحابي ni aminci ne ga sahabbaina ni kiyayewa ne ga sahabbaina in ina nan sahabbaina suna nan lafiya بمعنى المؤمنين wa sai ma'anan mumini kenan in ko na tabi shi kenan abinda aka alƙawarta wa sahabbaina sai ya zo sallallahu alaihi wa sallam su kuma sahabbaina kiyayewa ne ga al'umma ta su ne amincin al'umma ta idan sahabbaina suka tafi su ma al'umma ta abinda aka alƙawarta musu sai ya zo sama dinnan taurari su kuma su ne masu gajinta su ne masu kiyaye ta idan aka wa iwa idan da jubun kadar idan kuma taurari duk suka wace kuma shi kenan sai abin da ya zo sama ya zo shi kenan idan sama un kadar shi ke shi kama ya taba sage duk kuma an gama duka duka baki da sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne da muslimu ya fitar da shi cikin falalar sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Ash'ari shi ya rawaito wannan abu musa ashari yake cewa mun yi sallar magariba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa sai muka ce to da mu zauna mana ila akwai inda za su kabila ashariyawa ne sai muka ce to da mu zauna mu yi sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai muka zauna muka zauna to isha ta ji tsawo tsawo tsawo tsawo sosai a wa'yansu bacci ya dame su ta yi isha sun tafi wa'yansu kuma zai to sai ɗan tsararrun mutane manzo Allah ya fito sai manzo Allah ya ce ma zurfin kai har yau kuna nan ku kuna nan isha lokacin ta dan haka yana da faɗi mun yi a sunan turmuzi ko yana da faɗi har zuwa wajen ƙarfe ɗayan dare tun lokacin ta ne tun daga awa ɗaya bayan isha bayan magariba awa ɗaya cif bayan magariba isha ta shiga amma duk wanda ya tsalla isha kafin awa ɗaya bayan tsallar magariba ya yi a cikin magariba magariba ya yi sai dai inda larurar ruwa ko hadirin nan wannan jam'i da ake tsallar jam'i da ake saboda kuma ai takadimi ake a jawo ishar a kawo ta lokacin jam'u takadimi ne a jawo isha a kawo ta lokacin magariba akwai jam'u ta ake kuma a dawo na ba a bar magariba a tafi a can lokacin isha kamar musdalifa don ku ta'akira ake a bar magariba ma gaba ɗaya ba za a yi ta sai an je musdalifa daga arfa sannan a yi magariba a isha wani zo sai karfe ɗaya ba za ku je musdalifa wani zo ma sai tsakar dare magani to isha tana da wannan amma ba a yi ta kafin awa ɗaya don mutum yana son jirgin ta kuma awa ɗaya da rabi sai da azumi ba laifi a bar isha wajen awa biyu ma ko awa uku. To Ga sanan dai a tsakar dare amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dan kan banza ana ta mutane na ba da cikin tsakar daren nan da wannan lokaci za a yi ta. Domin ranar da aka dade yakin Uhud ma ai sai wajen irin agogon mu na sai wajen karfe uku ma aka yi isha din. Ba a da sa sai manzo Allah ya da aka sauke shi da kan dokin ma. Aka shiga gida haka fa ake kwance a amma duk da haka sai da aka rarrafo kuma aka zo aka yi isha. Allah alaihi wasallam. da kokari yan ba da ta ai wasa to to to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna nan sai muka ce ya rasulullahi tun da dai muka yi magana da kai mun zauna mun ce sai mun isha da kai ja ai kun kyauta ahsantu a kun kyauta kun kyauta kun kyauta ko asabtu ko kun kun dace kun dace da shari'a ta kun dace abu musa da shari'a ce sai manzo Allah ya ɗaga kansa sama sallallahu alaihi wasallam ya kasance kaiwa ya kan ɗaga kansa sama sallallahu saboda ita ce alƙiblar kuma hazara nan ce alƙiblar munajat ka'aba kuma alƙiblar sallah kaga mai addu'a sai ya ɗaga hannayensa sama kuma a kalli sama da ba ba wai dan rabbul izzati kuma nan ya kare ba da ba ita ma yadda ba nan cikin ka'aban nan ya kare ba wajen sallah amma dai nan muke to ai da ma to duk inda ma muka sa fuska ko musamman wajen kulla zatin Allah ne nan zafin Allah ne na ku amma kuma dole mu kalli Ka'aba din nan mu kalli Ka'aba wajen sallah ba wai dan yana cike to haka ma kuma mai addu'a Allah ra ta kallo wajhika bis samai falan wali annaka qiblatan mun ga ciyawar wato fuskan ka zuwa sama Allah ke mana kaza Allah ce ita ma alqibla ce ta addu'a ba wai dan annan aka tare ba tabaraka wa ta'ala sai manzo Allah ya daga kansa sama da Abu Musa al-Ashari radiyallahu ta'ala anhu sai ka kan manzalla wa kana kaseeran ma yarfa'u ra'sahu ila samai kidi ma za ka manzalla ya daga kan sama idan Allah kana za ta kallo wace ka su samai kuma wajen tafakkuri ne rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanahu wajen tafakkuri ne ga maki da to sai daga kan sama to kuma ya sauke faqala sai manzalla ya ce oci annujumu amanatu sama taurari sune amincin sama idan taurari suka tafi a can sama umatu a cikin saman abin da aka alkawarta mata ya zo mata. Ni kuma amana ne ga sahabbaina, idan na tafi su ma sahabbaina abin da aka alkawarta musu sai da ya zo. Yana daga ranar Isra'i da Mi'raji, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga wata takobi a rafiya a jikin al'arshin Allah. Takobi ce ga ta a rafiya a jikin al'arshi kuma tana figar jini. tana zubar jini ai nan annabi ya faɗi ya sujada ki Allah kakka tsora wannan akan al'umma ta to Muhammad wannan dai mun riga mun riga mun rubuta wannan dai ka mun riga mun rubuta wannan wannan dai alga to lallai ni amana ne ga sahabban nan nawa ni ina nan dai wannan ba za su samu ba Allah fa alam wannan dai shine amma da na tafi kuma shi kenan abin da aka tsauta su zai zo kuma haka ta faru bayan Allah ne da koman nan da zuwa Allah kuma su suka sa ta gobe kuma duk gashi nan waka a ce jamal waka a ce sittin waka a kaza kaza Allah ya rahar zuwa da shi wanda ikhlafu amma shajara bainan ko wannan shine akida ahlus sunnati akali to ka gani da ya tafi kuma abin da Allah ya alƙawarta musu ya zo musu to mu su kuma sahabbai din yawa su kuma wa ashabi amanatul li umma su kuma sahabbai na su ne duk da wannan abin da ya faru su kuma su ne amincin al'umma ta su ne tsarin al'umma su kuma da sun tafi bai za da abu ashabi da sun tafi a ta ummati ma yau a su kuma al'umma ta abin da duk aka yi kawarta musu duk bala ai gashi nan duk bayan sahabbai ya dinga faruwa kuma duk nan da tashin kiyama kuma tafiyar sahabbai ne ba kuma duk abubuwa ya tafi wani ya ce da addadu ne yau sun saka bi babban bala'in da Allah ya jarraba al'umma da shi bayan sahabbai wani ya ce da wai kai ne zan za ka yi adalci irin na su dai na abubakar da sai na umar to kuma ku zama irin su a bazarul kifani ni kuma yin zama muku umar da usman a kuma kan jirai ni ma dole in zama dole ka gani yanzu sahabbai sun tafi shi kenan abin da Allah ya kawata wa kamar shi da to wannan yake faɗa to ومن أسمائه تعالى yana daga sunayen Ubangiji tabaraka wa ta'ala القدوس wa- wato gidan tsarki ومعناه ma'anarsa dai المنزه عن النقائص wato wanda- tsarkakakke daga barin tauyaye-tauyaye المطهر wato tsarkakakke dai عن سمات الحدث daga wato sufofin nan na halitta ya tsarkaku وسمي بين المساجد an ambaci wannan masallaci wato ɗakin tsarki لأنه يتطهر kun فيه tsarkakakken ɗaki domin shi ana tsarkakuwa da minar zunubi daga zunubi a cikinsa duk wanda ya je baitul maqdis shikenan an wanke shi ومنه الوادي المقدس kuma dai daga wannan magana aka ce fari mai tsarki inda Allah ya magana da annabi Musa shau yake cewa mai tsarki wajen Musa saboda nan ne zawiya annabi Musa kuma nan ne masallacin sa na aka magana da shi to da haka dan adam duk inda yake da yace masallacin sa ne ya zama mai tsarki kuma ya tsarkake shi da aka- annabi Musa da ya zo ma fari ne kawai shi na ne gashi nan ba amma kawai da yake na aka za a Allah ikila su bai sa kalman kama saboda matsabar girmamawa ikilana alaika na kamil wadil muqaddas wa kana waje mai tsarki ya Musa ai mai tsarki wajen Musa to وروح القدس haka an an ce da ruh malaika ma ruhul qudus zan tsarki ووقع في كتب الأنبياء ya zo a cikin saban annaba في أسمائه صلى الله عليه وسلم المقدس cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ma sunansa al-muqaddas tsarkakakke أي المطهر من ai الذنوب tsarkakakke daga zunubi كما قال تعالى kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر Allah dan Allah ya gafarta abin da ya gabata da abin da ma yawan zuma na daga zunubinka.
أو الذي يتطهر به من الذنوب Ina zunubin al'ummata, sallallahu alaihi wasallama. Ina kuma tarku aula. Yawwa, da dai ya bar wannan abin da aikata da shi ya ji. Aqallahu anka lima azinta lahu. Lima azin dama zaɓi aka bashi to kuma ya ɗau ɗaya kuma a ce to ta ɗaya wancan dai aka ɗauka to ƙila wannan yawa to ƙila wannan ƙila kuma wajen arifai hijabiyarsa nan shi ne a wani barizin tajalli ya ko wannan hijabiyar a azamtin kuma to a wannan shi ne babban zunubin ma duk gaba ki ɗaya ba fa zunubi ba ne wai ba kirari ne kirari kamar hausa ma suna da wannan kirari in mutum ya wani a ce a kuma shaƙen ya burge a haka wannan zai kana yi a awai girman wai ya burge to to madalla ya ga to wa yana zau ila wannan ake nufi to ɗanki dai to nan fa kuma kowa yanzu yan uwanmu na addinatai yan uwanmu na addinatai yanzu gashi nan abinda suke cewa babban malamin su faruwa ba suna cewa ka kadasa su ba ba alkakakken tsoho kadasa su ba ba alkakakken tsoho kadasa su ba ba hajabtuhu bi nafsihi an nafsihi law kutuhu arafa ma'ana kutsihi ya tsare shi da kansa ya kasu kanin kansa da na kama hannun da na tashi cikin matsalan Allah da ya san me ma'anar tsarkin nan nasa li ta kira ko ta tsaya ma'ana ma'arifa ko yawa to ya zo cikin zaman da Allah al-muqaddas ta kake so a dasa su ba ta kake kake an ban barka kake shi dai mai tafsir ne karatu ya ce ma'ana ta kake da zulubi kai wannan Allah ma zai ji da zulubi bai taba yi ba kuma ta sai wannan sarkin ko wani abu ne daban sarki ne da hazaran Allah kuma إذا قلت ما النفس قالت مجيبة وجودك الذنب لا يقاس به ذنبه in ka ce wanda azumi ba sai hadara ta ce ma aita kaga kama wani zunubi ne da ba kaman sa shine bijabiyar ai ba wani abu to awil ladhi tadahar bi min az-zunubi ko ko ma'anarsa shi manzon Allah shine wanda ake tsarkaka da shi daga zunubi in ka in ka rabe shi kenan ka tsarkaka in ka so shi ka tsarkaka in kai ta sanaci a gare shi ka tsarkaka wa yatanazahu bi ittiba'ihi anha ake dai kuwa ne bici ba'ihi da binsa an hada ga zunubi in ka bi manzo Allah shi kenan ka tsira kama qala ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur Allah yana fitar da su daga duhai duhu-duhu mai yawa zambi ne daga duhai zuwa hasken nan guda ɗaya sananne an nuru aw yakunu mukaddaman bi ma'ana mudahharan ko ya zamanto dai mai tsarki ma'anarsa dai tsarkakakke من الأخلاق الذميمة manzo Allah ya tsarkaku daga ɗabi'un zargi والأوساط الدنية na wato kaskantattun ɗabi'u manzalla ya tsarkaku daga wa'annan haka kuma duk wanda ya yi shi mana haka ya tsarkaku daga wa'annan ومن أسمائه تعالى العزيز yana daga sunayen Allah mabuwayi العزيز mabuwayi ومعناه ma'anarsa dai الممتلئ الغالب mana wanda ya hannu ba wanda ya sai cin masa kuma mai rinjaye mabuwayi kenan ko shi ya buwaya ka cin masa shi ko zai iya kama ya karya kowaye ya rinjaye kuma mabuwayi kenan أو الذي لا نزيل له Gogo wanda ba shi da kini, أو الم- أو المؤس لحيثه gogo mai ɗaukaka mai girmama waninsa mai kuwa yadda waninsa.
وقال تعالى Don Allah ya faɗa, ولله العزة wani ولرسوله rasulihi wani mumini tsara da mu ma malam. Girma na Allah ne kuma na manzon Allah ne na muminai ne. A ta- Sai na abba ba tsara na mutu yana abu daidai. Amman annabi, kakama ke da kai girma ne na Allah, wani lahi izzat, wani rasulihi, wani mumini. imanin ne ya motsa kuma shi sa muke sa a daidai ba wai mumini ya wulakanta kansa ba lokacin da wani can yake ganin abun banza ne kai ko ka jiji da kai da abun ka jiji da kai da girman hazaran Allah da wannan falala da Allah ya baka eh to an ta a irin shaka tafirin da yake zuwa wajen abin da an kai ba irin da ba ta ba mu waje girman girman Allah wallahi izzatu ka ajin ga wulakanta lamarin Allah zai dinga wulakanta kansa wajen lamarin Allah ya dinga wani kankan da kai a kai an yi duk da an kaji kowane shaka da wani Allah yake ba shi in wannan lamari wallahi izzatu wa li rasulihi wa li Allahumma ja'alna min al-mu'minina to ai al-imtina'u ai hannuwa wa dalalatu qadri da girman daraja wa qad wasafa Allah ta'ala nafsahu bil isharati Allah kuma ya sufanta kanta da bishara wal nizarati da wato gargadi sai faqala Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa ubangiji ya ubangijinsu ya ne musu bishara da rahamarsa da yadda wa qala ubangiji kuma ya ce أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله yana gaya wa zakariya ubangiji ya nema bishara da ya haya mai gaggatawa da annabi isa shine kalmar allah kun fa yakunu ko وسماه الله تعالى kuma allah ya ambaci annabi muhammad shi ma مبشرا mai bishara ونذيرا mai gargadi وبشيرا mai mai- mai gargadi ko ba- mai bishara أي ya مبشرا ambaci da bashiru da mubashiru duk ma'anarsu daya ko kuma bashiru mai bishara ko bashiru kuma mai zubantuwa da bishara a kan sai da gan shi a cikin ni'ima a cikin farin ciki ya gaba a cikin bala'i eh, tashin hankali kamar masallu kamar sallin kalbi in ta hamil alaihi alhaz aw tasruku ya washin mutum zama kamar kare in in fadan ya tashi a fadan haki a zaman lafiya ma a fadan haki ya alfakari kare ha lafi lafi ha ha ha zaman lafiya ha ha ha fada ma ha ha ha uzubillahi to shi ne zuwantuwa da bishara ne أو مبشرا لآل طاعته ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bishara ne ga mafi ga masu bin Allah tabaraka wa ta'ala ونذيرا لآل معصيته mai gargadi ne ga yan sako ولحكمته تعالى yana daga sunayen ubangiji ya ɗaukaka فيما ذكره بعض المفسرين آه cikin abin da ma- ba'adin masu tafsiri suka faɗa har mai tafsirin mu ma na ciki shehu ma yana cikin su kuma duk muna cikin su kai yawa آها cewa ɗaha da وياسين yasin ma وقد ذكر بعضهم أيضا ba'adin su ma ya faɗa أن من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم cewa da ɗaha ɗahiru da yasin ma duk sunayen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ma ya faɗa sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi ingantacce kuma akwai sauran hadisai ba bautawa duk wanda zai ya zo da haka duk mun faɗe shi ko yawa وشرف ya daraja shi وكرم a girmama shi a daraja shi a girmama shi a ɗaukaka shi sallallahu alaihi wasallama shi ne ma'anar wannan ya yi kyau wannan gode Allah to a sai a yi ta tafiya a kan haka sunayen na ba wai sun ƙare ba ne yanzu ɗan wayannan da muka faɗa ba eh, bai kai rabi ba ma a cikin wayanda za su aka rubuta a cikin littattafai da akwai suna wajen ɗari biyar kuma akwai sura dubu in ji su maye kide ibn arabi maliki Hmm? akwai suna dubu to za a zo in ka duba shawar askan ma za ka ga fiye da haka kuma za a zo maka dubu hudu ne ba duk gaba gida za a zo dubu dubu dubu dubu hudu ne wannan shine sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko daha sunan manzo Allah ne ai ya wato Muhammad ake nufi sallallahu alaihi wasallama sai aka shafe wato yafin ai ya daha ne ya daha ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukan ma qur'ani dan ka wahala ba ma anzalna alayka qur'ana dinnan hadha adallu dalil wannan shine mafi shiryawa ko ala anna qaha ismu sallallahu alaihi wa cewa qaha sunan manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ai ya Muhammadu ya kai ya kai daha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukan ma da qur'ani ba ya Muhammadu litashqa litashqa dan ka wahala سبب نزول هذه الآية سبب سوف وانا آية أنه صلى الله عليه وسلم شما الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت yayin da aya ta sauka wa abu rabbaka ta ce kal yakin ka bauta ubangiji ka hadde yakini ya goma hakan kan cewa hadde ihsanin nan ya goma dama kana sallallahu alaihi wasallama cewa Allah gaskiya ne ita ibada kuma shikenan har ma'arifa ta zo har yaqini ya zo ma'ana yaqini mutuwa haka duk suka fasara hadati ya kal yaqini har mutuwa ta zo ma mutuwa ilmul yaqini ne ko ma ya kusa zama ainul yaqini kowa za ka ga yana shirin mutuwa saboda ya tabbatar tabbatacciya ce za ta zo da haka yaqini hadati ya kal yaqini akan wannan masu tafsiri suka ce har mutuwa ta goma kowa za a kowafi ma za a ga an sayar da kamfani an sai likabani an sai kwariya an sai koko an sai waye na wanka da na waye da kuma na sawa wani ma kuma ya nuna ki to na rasu ma ina so waje kaza nake so a je abin ne jiki ne ba wanda ya taɓa shato wa kansa haukan ya ce ba zai mutu ba sai dai dinga ganin dai kila ba yanzu ba kila ba yanzu ba gori ko kila ba yanzu ba in wani ta yake takama da shi nawa ne waliyan da sun tafi in fasikanci ma yake takawa da shi fasikan yawa ne suka sani in zalunci ma yake takawa da shi ta'aza in girma yake takawa da shi na waje in shiri ne ma yake takawa da shi wanda suka shirin in ma bai shirya ba ne na waje ta make wa inda ba su shirya din ba ne in yarinta yake takawa da shi jirajirai ma sun tafi bare abu duk dai wani nau'i da mutum ya shiga to akwai yan wannan nau'in duk gaba ki da ya san dai shi kawai da yan lokaci ne bai ba kawai ya da shi aka amma ba wai don wani abin sa ba in addu'a yake takama da shi in karatu yake da ko ma ne yake takama da shi to wannan bai hana Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗo wasu abubuwa ba ya ce in mutum yana yi Allah yana tsawaita mai rai alheri alheri yana kawo tsawon rai taimakon al'umma taimakon jama'a yana kawo tsawon rai da abu irin wannan kan duba karatu za a ga abubuwan da yake kawo tsafan rai dama an riga wannan yana nan duka ba da bai hana ba to ashe mutuwa yakini ce yakini ce amma babban yakini tun daga musuluncin nan zuwa imanin nan zuwa ihsani babban yakini tun daga ainul yakini shi ko yakini ya kasu uku عين اليقين علم علم اليقين عين اليقين حق اليقين حق اليقين ko علم اليقين wani mai gaskiya ya gaya ma ana liyafa a gidan abokinka ba ka wasu masa da ƙarya ba yanzu za ka tashi ka sa riga ka ci a to kuma mun ci awaye ne bai kira ni ba za ka yanzu za ka sa riga za mu tafi mu ci saboda ka tabbatar wannan mutumin mai gaskiya ne ba ga yanzu mai gaskiya ya gaya mana ana mutuwa kuma za a mutu kuma kowa yana tanadi yana tanadi to ainul yaqini kuma shi wannan da ya tafi ya zo gidan ya zo ya tarar da abinci kala kala a dami tebur kuma jira ake lokacin cewa bismillah ya yi amara da aiki ba shi yanzu kuma ya yi ainul yaqini ya gani to an gaya ma akwai mutuwa tun baka san ta ba tun baka kalan wata rana daga da ce an yi mutuwa a makotan ko an yi a gidanku ko an ganta ma za ta kai nake wanke ta ko kaza kaza kaza yau wancan ya mutu wancan ya mutu wancan ya mutu har ranar ka kai za a cika mutu da za ka yi ainihin yakini to za a yi hakuri yakini ba kuma yaran da kai ka mutu da kanka to kuma nan ka yi hakuri yakini ka yi hakuri yakini to haka ma din shauran gilman suke ilman shari'a din duk abin da shari'a ta gaya mana din nan ilmul yaqini ta gaya mana ta faɗa mana aljanna ba wanda ya gani amma dai ga dai dan kwatanci nan mun gani a duniya ko dai wannan aka ce shine aljanna na ai ya isa to muna alana mutum yana ta imani yana ta imani har Allah ya dinga wanke zuciyarsa ya dinga wanke zuciyarsa ya dinga har Allah ya so ban nuna masa ko ko in zai mutu ma Allah zai yaye masa fa basarukal yawma hadid duk sai Allah ya yi duk abin nan da ake faɗa duk sai ya gani yanzu kuma ya yi ainul yaqini ya yi ainul yaqini to kuma in ya je ya shiga aljanna Allah ya sa da mu ya yi haqqul yaqini in ya je ya shiga wutar kuma Allah ya kiyaye mu ya yi haqqul yaqini duka baki da surar alhekum ta faɗi guda biyu ilmul yaqini da ainul yaqini kalla law ta'lamuna ilmal yaqini لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين إذا جاءكم إذا وقعتكم متافة نقرش حق اليقين فنزل من حميم وتصلية شهيد إن هذا لهو حق اليقين أخوك أتكون وتر cikin zafin a wata suliyar su jahima a kone da wutar har shi kansa wanda ya shiga ya zama garwashi ina za na hakul yaki yanzu ka an yi hakul yaki yanzu kai kan ma wai zancen ko kana da zafi ai ma duk an gama kai ma ka zama ita yanzu to haka haka duk ilmai haka dai kuma har zuwa hakula ido kuma ma'arif haka mushahada muraqaba ilmul yaqin mushahada ainul yaqin ma'arifa kuma haqqul yaqin haqqul yaqin haka dai kuma a cikin ma'arifan ma kuma kaza ilmul yaqin kaza ainul yaqin kaza kuma haqqul yaqin a cikin nata ma to abu tunan baka ta ce bauta ubangijinka har yaqini ya zo ma to ma'ana an mutuwa ta zo ma kai ta bauta kai ta bauta an mutuwa ta zo ma an mutuwa ta zo ma kai ta bauta kai ta bauta har ma'arifa ta zo ma a tafiya kal yaqini har ma'arifa haqqul yaqinin ma ya zo ma to yanzu kuma ka kuma dawowa yanzu da an kai ƙarshe yanzu da an kai ƙarshe to ka kuma dawo da bautan nan kuma kamala ta faru kuma haka duk ya faru ga manzo Allah sallallahu alaihi yayi ta wanda suka ce mutuwa ce yayi ta bauta Allah ya ta bauta Allah har sai da ya rasu ibari ba sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne kuma wanda suka ce ma manzo Allah yayi ta bauta Allah shine karshen ma'arifa ma da aka sai da Aisha ta fahimci wannan Abdullahi bin Mas'ud ya fahimci wannan ya Rasulullahi kai da liyakasar lakar inna fatahana laka fatahan mubina ma'ana kai da fatan ya zama ko Usman ya gajira na kallahu din kan aka mutuwa ne yace kowane an ba shi nasa to wannan wahala ne afala akuna abdan shakur ai godiya nake shawara la karkaba mazlumun sahawata marrada walan yuhsina ta'at mala anil huda faman balagal maqsuda falyat ashakira shawara zai mazlumin da bai yake dawowa kuma wannan ya kade da ya fi dawowa kuma bayan ya bi shirya ya bi shirya hatta ya je karshe kuma ya ki dawowa a'a fa man balagal maqsud wa da ya kai karshe hatta ya kal yakin to falyas ashakira ya koyi da manzon Allah da karkan da kun bi rasulullahi uswatun hasanatu koyi da manzon Allah ne ya jawo kuma ya faɗa yanzu ya dawo wannan ibada kuma yanzu ya zama kamili ibada ba ma'arifa hijabi ce tawaya ce ta duk zai wa Allah wani girman kai ba ne ganin mu don ibadan mu ma za a gafarta mana yau ai mun yi mun yi kaza mun yi kaza ai da mun je lahira ai kawai aljanna ruwa ba ma wani abu duk zai wa Allah girman kai ma ya gaga abubuwa kuma sai ya je wa badala min Allah ma lam yakun ya tasibu kuma abubuwa duk kuma za a kuma yanzu ya san ma a dan falalar kare ai kuma a ji ya zo za a ce da muke shiga aljanna shiga aljanna da falala ta zo ya ce a ubangiji da aiki na dai ni ka ne kaza da Allah ya ce oto me kai na na yi sallah to sallah kan da kai na yi alwala ka to shi ruwan kai ka halici ruwan ko na gidan ku ne a naka ne Allah to da ruwa na kai Allah to yanzu a fashe ruwan da ka ka taba min adina ba sai aka yi kaza har sai sai sai ne sallah ya kai sallar na ce Allah sunan ka ne ku sunana kuma kaza mutum da ya ji kuma dai ta make masa kuma sai Allah na tuba yanzu dai da falalan ka ce to yanzu ka kuma aikar binciko abubuwa da shi da kansa zai san dai da falalan Allah tabaraka wa ta'ala to kaga to in ne ma'arifan kuma ya san iyaka me hija ibada ba ma'ar iyaka na abu kai ya tsaya anan a'a ya kuma ma'arifan ya san wa iyaka nan sa'inu sannan kuma ya dawo da hidina kuma dawa hidaya da kuma dawa baya ya iyaka na abu iyaka na sa'inu hidina kuma ya dawo bayan ya gama abu irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bi zai ga wai wahalan a'a ga shugabanka da ya fi ka sani ai da na gaba ake ganin zurfin ruwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sani ya kai yaƙinin ya kai ƙarshen ya kai amma kuma ya fi kowa ibada ya fi kowa kaza an tambaye to dan me yace afa wannan sahabbai sun san komai amma dan su bar karatun ya zo mana a bayan to wannan ibada ta me yace afala kuna abdan shaku ba to wannan ba mai godiya ba dan na samu wannan falala na samu yaƙinin na samu so godiya kuma nake godiya nake an ga tarbi a hannun imamu junaidu ko imamu junaidu ko ko yawa da girman ka kuma ayyau kana yin jin ce abu ne da shi muka kai inda muka kai to kuma ba za mu bashi ba yau kuma yana nan ai da shi muka samu da abin da muka samu to kuma rashin zamu yadda shi mutunci kenan ko to shine wa abu rabbaka to da wannan da sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa abu rabbaka ta ciya kal yakin ka bauta ubangijinka har mutuwa ta goma sallallahu alaihi wasallama ko ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma saukaka amarani ma amarani bi tijaratin bai hore ni da kasuwanci ba ba ma'ana kasuwanci ba shi da kyau ba ai dole ka yi ranka ta abinci to shi dai akwai aikin da aka sashi akwai aikin da aka sashi ba wannan aka sashi ba in ya zama wajen kasuwanci ma ya zama komai ba za a samu ba in ba wannan aikin ba kuma dole ya haƙuri da yunwar da kazaka dan ba wancan aka sashi ba hadara ba nan ta sashi ba to neman arziki da ne dole ne ga kowa amma kuma kowa ga kila akwai aikin da aka sashi in yace kuma zai tafi wani waje ko kuma sai a yi faɗa da shi ma ya bar abin da aka sashi arziki zai zo to inna Allah ubangiji ma amara ne bi tijaratin ubangiji bai horar da kasuwanci ba wala zira'atin ko kuwa noma da Allah bai horar da wannan ba inna ma amara ne bi ibadatin lahi Allah ya hore ni bai in bauta masa ilan ko ta har mutuwa wa abu da farka ta ya kale yakina abin da aka hore da shi kenan abu nu'aymin ya amsar da wannan daga azimu salkaulani ko Manzon sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah bai mun wahayi an ajma almala an tara zuciya ba. Ba kuma wanda ya tara in ya ba da hakkin da yayi laifi ba. Wa akuna min al-tajirin ta zama karshen al-tajirai. Walakin auha ila ya sai Allah ya mun wahayi an tabbih bi hamdi rabbika ina dalbihi wa kun min al-tajirin ita sallah inda muka ce kai kenan dan muka shi kenan aikin manzo Allah kenan babba. Tasbihi da sallah da har ma abokanan nasan ma duk yana ce su ma kare gun ruka'an su ni za ka ga sahabi za ka kai su ruka'an su jada kare gun ruka'an su jada duka ba gida ma'anar wannan ba ba kan mutum ya fita nema ba shi ma wata ibada ce wata mai zaman kanta ai shi ba a ce mai aiki ba duk gaba gida kuma ba da bi malami mai karantarwa ne kaza kaza in ya zauna a wannan barka annabi sallallahu alaihi wasallama yadda Allah ya azurta annabinsa da kaza Allah zai azurta shi don mutum ya bar kuma karanta waya da kuma ya sai karatun ya lalace ya yi kaza wannan kenan kana yusalli jaratan wani lokaci wanda Allah yana sallah sulusan laili ɗaya cikin ukun dare wa taratan wani lokaci ne fa hurabin daren ma aka yi kira ba daren ba ya sallah rabin farko ya kwanta rabin ƙarshe ko ya kwanta rabin farko ya sallah rabin ƙarshe wa taratan wani lokaci kuma sulusayin laili biyu cikin ukun daren duk sallah za a yi kai wasan lallai da kullum ya yi sallar daren ma gaba ɗaya wannan ba ɗaya ba ba biyu ba in aka tsaya har sai daren ya tsare wani zubin ya yi da qur'anin gaba ɗaya wani zubin aya ɗaya zai ɗauka a cikin sallar in ya zo kan daren ita zai kuma mai ta sai gari ya waye in su aziru fa inna hu ibadu ya zo nan wajen ya kuma mai ta sai na fita sai da gari ya waye sallallahu alaihi wasallam wani lokacin guda ɗaya ma zai ɗauka ko ya yi sallar daren ma duk da baki da sallar alaihi wasallam sabin sai a tawari marka da ma wa har duka kafafuwan suka kunkumbura fasarar kufar ya kulu na kafirai suka dinga cewa abdasa gora ko yamma ai ubangijin na muhammadin ma dai ya yi shi ma dai shi ba kan da ya gaji da shi bi annahu yusalli dan haka kallamahu ya dora masa bi annahu yusalli ka zalla da'iman adawwani wala yankadiru kai ya yanke da haka sai hadisi al'ana zai halaka kwanan ma kowa ma ya huta a kyale shi kawai ba duka wadan tari mutum mu huta min amri daga lamarin sa fada sai wani ya ce ma anzalna alayka alquran tashqa wa saukan ma da qur'ani dan ke wannan wahala ba ya rasulullahi duka ka aba dan ka wahala bima fa'alta ga abin da ka aikata ba adan nuzuli bayan saukar sa min dole kiyamika daga tsaya tsawon tsayawar nan naka bi salati bi salati ladi cikin sallar dare kafin Allah sai ka sauƙaƙa wa kanka sallallahu alaihi wa sallam wannan kenan ita kuma saboda rashin musulunta kafirai din nan yana yana damuwa yana ganin kamar shi ya takaita kamar shi ya takaita da wannan kenan a'a shi ma dai duk ba na kai kai kai sako kai komai kuma shi yawa kuma tana hannun ba dai kun gaba ne baka takaita ba ya rasulullah kaya abu yadda ake so sallallahu alaihi wasallam wannan kuma hikimar mu ce da ikon mu kuma ka hadu da shi yanzu to wannan kenan wannan ya nuna kuma cewa addinin nan muradin sa yaqini ibadan nan muradin sa yaqini kuma yaqinin nan na mutuwa din ma ko na mutuwa cikin Allah din ma ɗaya za a yi ta yi ba ba muradinsa wa alhalu hadoyi da kaza kaza ba hana ba ga wanda ya san Allah ya dawo ya yi kuma yanzu kamala ce a kawai da jirin mahajuri kawai ya ta shiga halwai hauka cewa zai yi ba kawai abin da zai yi sai dai zo ya ga aljani wani kuma ya ga kai da ake zo ga Allah an ta abdullah ka annaka tarahu a illa ta kun tarahu fa inna kai da ake so kai ta mu'amala da Allah da kaza kaza kaza kowa ka zama maryam mala'iku ne suka zo suka mata magana ya maryamu inna allaha tsabeki wa taharaki wa ya maryamu kuruci ya inna allaha yubashshiruki Allah zuwa da annabi kuruci ubangiji tara da ta shafe su sai su da ubangiji take magana rabbi in ka ina kaza kaza kaza to abin da ake so a halifi yayi kenan ba laifi ya ta wannan alwoli ba laifi ya ta wannan ibadodi tun da shugaban ka kaza kaza amma fa ya zamanto ya bi ta hadaran Allah in ba haka ba ƙara nesa ma da ai na ganin duk gashi nan ɗan asirarin ɗan wane ne duka ba duk kai kai mutum ya wajen Allah ba zai yi ba shi dai amma ya wani ya yi ɗariƙan ma wurdin safan wurdin yaman kawai istifari da la ya yi kaza kaza mai izinin mai ramanoni mai ƴan uwanka cikin Allah bujuman waliyan nan ƴan uwanka ne kaza mai su kaza mai bai da kaza kaza a wani ba amma kullum ina wane ne miliyan ina wane ne dubu ina kai ne da su yi mai suna ne kai ne da su tsarin duk gaba daya yau daga nan daga nan daga nan koyar ga ya so ba shato wa kansa kaza kaza daga nan daga da ake kuma an daure shi wani ya zo ko ya yi jahara ko na ko dubu nan ko kaza kaza da haka ina kada ido na sai kaza a biya ba a rai to wace ka kada idan naka in ya kada ai shi kuma dan tsiyawa ba zai kada cikin alheri ba sai dai cikin mugunta na kada ido na sai da bala'i shi kuma yanzu in ka ga tilin masu yin wurin duka ba kawai ne amma dai ba irin wannan da aka maimakon ne wajen Allah kuma duk sai makiya duk zo su rige idansa ai yana so dan ya hana kamar ya ne gwala duk shi yake shirya wa kansa makiyan shi yake ganin makiya bare wannan asitaccen wuridi na Allah gadan annabawa gadan annabi Muhammad saifi wannan gadan annaba ne wanda ba a dauka kai da izinin ma magadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kashi nan din ɗan shi ya zai da ta shi mutum ya je hazab gaya ɗaya safa ɗaya yamma ta abudan ko kuwa uku safa uku yamma ta abudan ko kuwa in wani abu ya taso to kuma sai wuce suna nan da azizzika da azizzika ba zai fi bane wannan ranar da aka kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin gidansa za a kashe ya fito yana karanta yasin duk Allah ya rufe musu ido kaga yasin abu ne na shari'a yasin abu ne na ibada kuma yasin lima guri alam kuma yasin magani ba hana ba ba wai an ce zai ba magani wace kaza kaza azizzikanta na manyan sufaye suna nan azizzikanta duka amma mutum zai zama shi bai san ma ta abuji ba bai san ibada Allah ba bai san wurdan nan duk gaba ɗaya ta abudan ake ibada Allah shi kawai dafari jalabi dafari jalabi shi kenan duk ma ya hashe kansa akwai wani babban mu a kaula daga nan ƙasar ya tafi amma dai kuma duk yana gaba da mu wajen shi Abdullahi ma ya haddace Qur'ani ya komai in ya tsaye dariya shi kenan fa ya zabji sefin an ya zabji da ta ga aka kamo shi ya kankane ya zama kamar rodi zai mutu ya yana farin mutuwa yana magagin mutuwa ne cikin ya zama kamar rodi ko dan ya tsansa baka isa kalan kwasa ba nan da nan aka ɗauko shi aka kashi wajen shi abdullahi shi abdullahi ya dora shi abdullahi kalima na shehu ibrahim ya rasu allah ya ba mu albarka shi abdullahi ya dora hannunsa a kansa ya yi addu'a can kuma sai ya yi shi ya dawo kuma sai ya sa kuma shi abdullahi ya ba kuka za ka yi ba me ya kake yi har kai har ce tafi yake ice nawa ice ɗari da goma sha ɗaya da Allah ji suka mi da ida da ida ga shi nan makiyin da kashe gaba kai za ka kashe kanka dan da yawa mai zai bi sabu ta kashe shi ma kafin bakin ma ya kashe shi duka ba gida yan wa a gane ba a hanawa aka yi ba ba an ce ba kyau ba amma kallon masu wannan ka gazancan Allah ko zancen manzon Allah ko bin Allah a bakin su dai tsari dai sun jalabi dai tun ma tsari tsari mai kyau ne jalabi mai kyau ne tun ana yawa kuma a soma zan kashe maki nawa ne wani ganin duk wanda ya gama kowa ma makiyin sa ne shi kenan kuma sai sai ce face fa duk tsiyama kuma duk ya je kansa duk gaba gida nan da nan ga ya lalace to ya amfanin wannan haka ake ne ma anzalna alaikal qur'ana litashkilla tadhkiratan a waɗannan abubuwa. Dama duk dalilin shari'a da dalilin zuwan annaba daga kansu koma da mutane zuwa ga Allah. Sanar da mutane Allah, wata zai sani da man ana bari layya. Kuma duk alma haka sahabbai da dai rayuwar nan ta annabi da sahabbai da duk yadda suka yi, ga shi nan a rubuce. To hadda suka koma kuma duk mabiyansu dai ana tafi akan wannan ana tafi akan wannan duk gaba ki da Allah yana ba wa duk masu yin irin wannan duk mai ibada dan zatin Allah kanka da mu in ibada dan zatin Allah duk abin nan da kake so zai ba ka ubangiji a hadisul kursi duk wanda qur'ani ya shagalantar da shi ga neman wani abun ma duk wanda zikiri ya shagalantar da shi da roƙon wani abun ma Allah ya ce sai na ba su kafin na ba wa duk dan wani bilema wanda ya ce zan shiga wuri gidan kaza ko zan shiga karanta kaza da in dai yana zikirin ta abuji sai Allah ya bashi su da kayin ta abujin daba'in ya faru dalabin ya faru kuma ba a hana kai dan daba'i da dalabin ba duk gaba kiya to da kuma mutane suka ji ba suna samun kalamomi annabawa su ta irin waɗannan abubuwan mamaki na mu'ujizozi su kuma waliye ta wannan abubuwan karama ba wai dan ma suna so ba girmama ne daga Allah suke zuwa to su kuma san hanyar da wa'annan suka ba shi kenan ba kuma aka so ba kuma a tsirarai ba kuma kaza dan wannan ka faru mutum yayi kaza dan ya taka ruwa mutum yayi kaza dan kaza kaza kaza. to tun wannan ma wai man sarki kenan kuma ana haka kuma har kuma bai kuma yan duhu ma kuma shi kenan duk gashi nan irin wayannan abubuwa na shauran addinai za a ga mutum ya zai gaza fatsa dai in ya zo ya daga ya kada hannunsa mutane su faɗi ko kuma mutane su ci wani sanyi ya duk gashi nan tsafa tsafa ne duk kuma ake tsaye da kuma har wayansu ma kuma wanda dai ba su kama hanyar Allah ba shiga suka yi duk gashi nan sun kuma tsafa tsafa dan ci wani abu ko tarbiyya wani abu ko kaza kaza dan a ce ai wali ne to an ce kai wali ne sai kaka to me za a yi kuma mu je kayi an ce kai wali to sai kaka baka san hadaran Allah ba ka iya kai kowa hadaran Allah ba yake ko shi hanya Allah ba da ya kafa ciki kuma man tasaba ila Allah wa sare su da an sabili faqad baraka Allah bil muharabati wa sara fi hayyiz ahli al inkar duk wanda ya tashi wali ne bawan Allah ne shi ga shi kofa Allah da kuma ya zama shi yake toshe mutane ga shi da hadaran Allah to wannan ya tsoka ne Allah ya yi fito na fito daga da Allah tabaraka kuma ya zama daga cikin matsiyata na duniyar lahira Allah sai ya halatta ya kunyata a duniya kuma sai ya kunyata a lafiya mutu kafin Allah ya kiyaye mu to wai duk wannan kenan to wannan kenan da ka za ka ga mu gode Allah hanyar bayin Allah ta kwaran mai tadawa da Allah kace da hanya ce sa sauka har wani ma ya ji zan wannan ai sakaci ne ya ba a Allah wani ya ce wai ya ba mu ba ma halwa kaza kaza kaje kawai zama ba halwa to ai ne da ita mun gode Allah duk abin da za mu samu a halwa Sheikh Ibrahim ya ba mu shi a faida duk abin da za a samu su ga ne da ita ba laifi din in kai dan godiyan Allah da ci gaba misali wanda yace me yasa ba a tafiya maka ta kafa yanzu da za a je ta maka ta mai dubulu ta Sudan ta waye a hauce kun Maliya a je kaza kaza sai za ka da wannan bayan Allah ya kama jirgin sama yanzu ya dauke ka amma kuma kai a burgewarka sun ka ce na gode Allah ni dai na je a jirgin nan wajen annabi na bari jan dan gwada an je dai dadin da abin da kuma na da suka ji kuma a hanya din da nima an tafi nan wannan kuma kai ka so wannan kuma kai ka so amma ba ka ce ai muradi kai baka san muradin abin zuwa wajen Allah din maka ba muradin abu zuwa wajen annabi Muhammadu Madina kai baka san a'a kai dai kawai sai an yi tafiya kaza a ce ai ta kafa na je an je su da gida ma a mutu kafin a je maliyan ba duka ba ke sai amma duk wannan duk ba shi ake nufi yan uwa ba wai ka ayi ba amma dai in ka lura in sana'a mutum ta da ya sai lura da wa'anda suka kama irin wata hanya Allah ne ga sun wajen Allah Allah ne ga sun wajen Allah da aka shafi ne ce wa ilmu sharri abul abbas radiyallahu anhu arzahu annabi amin gobe yana ganin kai gobe samu gobe samu gobe har ka mutu wani bai ba samu ba ba ma da sana'a kasuwa ka su kuma kila da ka samu ha? gobe ne gobe ne gobe ne ka ci aiki ka ci kaza gobe ne gobe ne ba ka har sai shi kenan bai wannan amma lamarin Allah akwai abin da ka akwai da ke da kake abin da ka zauna wa kai ya kiri kake nema ko mun gode Allah ga shi ka samu ka bi masanan ya kirin nan ga shi ka samu to kuma ba komai dai na kamar wautar halitta kamar ka koma wajen Allah da zikirai da Allah na sha zikiri da yawa ta abudan dan bauta masa tabaraka wa ta'ala wannan kenan to kuma har yau dai ba to kaga dan haka mu gode Allah fa'ilan nan da kuma addinin nan da ɗariƙar nan da sam'an ne sauki ne yaƙini ake nufi kuma an samu ba wai wahala ita ce muradi ba in kana arshe da gairu hotun yi zaho bi ta ashubin wata sakuhil auraki ma'akal wajen fi muddatin ma'aduna ha za ha dafu da hazaratin ila daki in wani zai je aikar binciken littattafai mai littafi kaza ya faɗa da ga kowa ga ga mutum da littafin muridi ne da arabi a hammata a mace a hammata a ta taba ganin wani da littafin muridi ne da arabi wanne ne da a mace a hammata sa sai na ce wannan na san ko me na ce wannan me ne ce littafin muridi ne da arabi to me ma'anar wannan wannan fanke shi kake a hammata kake yawo shi ma'ana ka san abin da yake ciki kenan littafi ne na sufi ne sufi ne kaza kaza to ba da ke kawo sai na buɗo min wani waje na ga wata magana sai na ce gashi ya ce kaza a cikin littafin ne yake ai sai ya kuruku sai suka kama san lihimai da habil asfara Allah ya hana ka wannan jinjini kamar jaki da ka halin da fai aka me amfani baka samu littafi ka dinga dafansa shekani da ya shafi tarbiya shehu da ba tarbiya a kowace da ya sa littafin sufaye ba aka ba kaza wayannan littafan da sufaye sun yi ne dan sufi dan wanda ya san abin in wani waje ya dan caku ɗaya ma kila ga wani wasu abu sun faɗa kila su sun zo wajen sun shige ya ga wato kaga abu da rana aka kawo kowane shaka tafiya ɗauka ba duk su suke ja wannan zage-zagen da ake wa bayin Allah su je su ga magana su kuma dan ka iya larabci ko dan ka duk ba dan muradin su yake ba larabcin ne ba wani amma dai ba shi suke nufi ba wannan istilahi suke nufi zaurantar suke nufi yanzu kana zaune kusa da magini za ka ja ce da maginin sa ina ko mu hausan mu ce ta amma ga mun magina bi ko mun kwalban nan sai ga ya dauko daki wannan mulmulallen karfe da ake rami da shi wasu nan sa kwalba kai kwalba ba shan lemo da kwalba shan lemo da ka zani ido har yanzu kowanne mutane suna da yaran su istilahi wannan shi ake so kwalba dai a luga ƙarau wannan da ake shan abubuwa da shi amma ko haka istilahin magini wannan mulmulallen ƙarfe wai sunan sa kwalba kana san abu ne da za a iya fasa shi amma dai ya fasa wani shi sunan sa kwalba wannan ake fada duk wayannan littafai na su ba to shekaru bai dinga dauka wata rana ya fito da littafi an shawo yace zo shekaru da yawa ne yace littafi da an shawo ya karbi yace wannan rijiya ce da wayansu suka haka kafin ka to kai ma yi kokari ka haka saka yi kokari ka haka saka abin da ake nema kenan ba wai an hana ɗauka ba ba wai an hana kaza amma ba irin wannan shashanci da sakaci da kaza kaza ba mutum bai san kan abin bai san kuma bai zai ta fitowa duk abin da ya gani dan zahirin nan abin da hauka bai zo ya ta faɗa ai ta zagin bayan Allah ai ta zagin na ƙwaran ai ta zagin kaza kaza sun su kuma masu zagin ba su da aiki su je su san na ƙwaran sun yi zuwa sun sani na shirman ya fi kusa da su kuma yi kenan da wannan za su yi wa al'umma annabi kuma hukunci da kaza kaza to kaji abin da ake hanawa gobe hanya sosai hanyar nan sassauƙa ce ko masu wurdin sun san wannan tilin wurin ya rabi da ma zai cika ma sajaba ba amma akwai ɗan wani ismi kaɗan nan da za a ba kaɗan jashi ɗaya biyu uku kaza kaza yanzu yau sai ga abin ya faru saboda izini da inganci da kaza da kaza wannan kenan ma an zanna a rekar ƙwararren da ta shiga ga baki da ba laifi in mutum ya san inda aka je ya dawo ya ci gaba da ibadoji kuma ya kaza kaza amma ya san duk wannan ba shi ne muradi ba muradin da ya samu bi saumi wa hajji lam asik فالوثائق بفضل كريم يوم تبلغ حقائق مسلم تسالم اذكر الله تعالى وما ثم الشيء عند مسألة كان شو قبامه بأنا أجل بأنا أجل أي أي كحلوة أي كذا أي العيدة كأنك كأنك تسامن duka baki da wannan kenan haka kuma addinin nan sauƙa ne alheri ne alheri haɗa kan jama'a yake kira zaman lafiya yake kira ya ƙarshe dai manzo Allah ya tattare shi a 'yan kalmomi yasiru wala tu'asu ku sauƙaƙa kan ku tsananta bashiru wala tunafiru ku dinga bishara kan ku kore min al'umma wala tunafiru kan ku kore min al'umma sajjidu wa alibu ku dinga katartarwa an yi daidai a ɗan gyara in aka da ɗan maso dai ɗan gyara yawa ka yi daidai a'a ɗan gyara dai kaɗan ai kaɗan ne da za ka yi ya yi kaza wa alibu ku kan ku kasance o abu ka a kai ai ai shi ya yi kama da kaɗan da an yi kaza ai shi kenan ya yi kaza ka ba haram babu bid'a wuta kaza kaza ta tsananta kenan ko to sai addini duk mai yin wannan ai shi sunan sama ba ba ba kwanan kwanan ko ba juyawa ko kakka juya din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai addini ya daga shi ya fada da kasa wata rana ne ga ya watsar da komai duk abin nan da yake ana su ya dawo wai da ya aka ne yanzu yau kwana biyu ba da ya daɗewa ba yau kwana biyu akwai wani shugaban wahabiyancin na saudiya shehu ha'izul karami mai zafin harshe mai rashin kunya a karatu irinsa babu haƙƙin saudiya ya dame su komai haram komai ya zage mu musu kwaye ya zage shi a ya zage wa ko kai shi kowa ma ya zage sabuce ya zage sarakunan ya zage idan mutanen ya ya damu kowa saboda kuɗi na zuwa masa daga kasa albashi mai tsoka mai yawa da kaza da kaza to me ya faru dai me ya faru yau kwana biya fito ya ce yana neman dukkan saudiya su ya ce masa wallahi ya saba wa qur'ani da hadisi a gidan cibin duniya duk gashi nan duk YouTube duk an sa. Sai ya sa, ai ba duniya sai mace. Ta ce, to aikin banza, ‘yan Saudiya ta yana ta kuma inda ka ɓata a duniya ba, duk na ƙasashe da ka ɓata su kuma siya. To kuma masu zai to kowa ya wa'az. In dai irin wannan, a sunansa a yi tsarabi da an duba hoton da suka yi za ka gani. Mai kaifin harshen rashin kunya kafurta al'umma annabi. da cewa al'umma annabi ɗan bid'a ne da shi kowa ma halakake ne sai da kan yaro yana ayabe masa duk kaza kaza shi wallahi ya kila rigima ce ta ka kila kudin aka hana shi ba wai dan Allah bane wallahi azim kudin ne bai zuwa shi ke na yanzu kuma zai yi yaudara kuma dan haka wani dan wasa kwaikwayo na Saudiya wani shedan dashi ma dashi shedan yana nan kamar na yin ruwa da wani tashi matashi wani masu yin tashi matashi ko da shaitani ai ai ya fito ya ce a wannan bai isa ba ai ka halakar da mutane da yawa sai ka biya wa'yansu ka yi sa ka yi sa an lalata abubuwa an kashe mutane da yawa an ɓarnata abubuwa ai yi gani kuma sai ka yi littafi guda yadda kai ne sassabai duk ka baza su a duniya duk ka baza ta a duniya duk ka kai ta a kan shi to ya kayi littafin da duk kace ƙarya kake wannan kuma duk a baza ta a duniya din a zara kai a yaje mun to a yaje ma kaman ya na inda duk ka ada kuma ya za a yi wannan ba dan zuriyan ne yake gaya masa kwana biyu yau da yin abu har yanzu a cikin magana aiki duniya tana tana to kuma malaman azaba sun fito su ce ai dama wannan ya haɗa tuntuni maƙayyaci ne kuma maha'inci ne yana ɗaukan karatun malamai ya ce nasa ne bai cewa nasu ne yana daga ha'incin malanta ka kawo karatun mutum baka ce na wani bane kawai ka dake kawai a ihu ai kaza kaza shi kenan maha'inci kenan ran azar suka ga musu da ai wannan ya hawa tunti sauki a je da yake kayan ta ne da kaza kaza kaza ta daure musu gindi ta kaza kaza kuma kudi yana kuma mata kaza Allah ya san da ya faru Buko wannan mai jiran gadon shi ma bala'i ne kuma Allah ya kora wa hajiyawan gaba daya ya faɗi ma wa hajiyancin gaba ɗaya tura ne suka tashi. Wallahi wannan shi ne gaskiya malam. salari ake duk duniya tana ji illa masu labaran ƙasarmu na hausu masu faɗasa da hausu kansu mahaifin ne da suna gaya mana gaskiyar abin da ya je su zage mu musu faye da yake ba mu da mai kare mu sai Allah amma ga abubuwa yana faruwa a ƙasa ma ba su faɗa ba yawwa shi ke da mu je aka raina kan wani to ai sai dai to kaga to haka za a zauna addini ya zama kayan wasa sai dai ka lalata abu shekara da shekaru kana wata rana ka zaka ce ka tuba nawa ne wanda suke wa'azi ko mu a kasar ta abu duk sun lalata kawai da kamar kuma sun ce goya wasa kuma ya miƙe ya saki wando kuma ya saki kaza kaza kaza ya jefar da asuwakin ko ya ce ya ai tuwa ya ga tuwa inda ka lalata fa to mu dau addini da sauki ma'anarsa mu dau addini ba wai kai sakaci ba ma'anar mu dau addini da sauki karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce karantarwar malaman nan namu shehun nan nan namu akan ta suke wallahi tallahi in dai ka yi zama da su shehun nan nan namu a sauƙaƙe za su dinga nuna ma karatun annabi ai ma an ce ma annabi ya ce za su ta aikata sai dai ka in ka karanta wani abu ba ka ce oh da haka na ga wani yana kaza da haka na ga wani yana Allah sai ashe da haka na ga shehi na wani yana kaza da haka na ga kaza kaza sai dai kana karatun kana ganin shi yayi ma shi aikace shi yayi ma duk kusan abubuwan da Shehu Usman Dagodo radiyallahu anhu ya kama wa kasashen nan da kaga da hadisin Annabi ne sai ya aikata shi aikace ko jahili gashi ne yana yi kuma sunna yake yi ko bai san ma karatu bane ai sallu kama ra'aytumuni usalli ko ai ya karbu wa imanin mukallabi zuku tibar imanin mukallabi an yadda da shi gani ne wani yana yi saboda akan da zai na yi wa imanin mukallabi to zuku tibar to amma kuma a mai da addini wasa ai mutum ya lalata kuma sanai da ya ce ya tuba to ka tuba ya wanda ka lalata fa ai wannan wanda ya gaya masa ai gaskiya ai ke kuma saudiya ka kama shi kuma duk sai ya biya kuma ya biya kasashe ma dan duk da irin karatukan duk waɗannan masu ta'addancin suka faru sai ya biya duk ko muni da yana sai zo ya biya mu duk kasashen da aka rubuta su ne su gurin ma ya je biya su ko duka baki da to ma anzalna alayka alqur'ana litashqa dahi din nan fa magana ce zu qur'a suwar daha din ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ko ku kai wanda zaka yi ta halwa din kai ta halwoyi ba ba ka da lamarin gurin Allah ba ka san Allah ba ka zaka ba ma anzalna alayka wa abdu rabbaka ta ce kare ma anzalna alayka alqur'ana litashqa baka kaza kaza ko ko da ba ruwansa da lamarin a yaje a ta tubga karatu a je ina don duk gaba ki da shi ma dai ma an zanna a dai kalƙur'an da shi sai mu kai ka san dai muradin komai Allah sanin Allah shiga hadaran Allah zama tare da Allah duniya da lahira sun ko bayar da kuma komai ma ya faɗi zo manafila ce duk da baki da wannan wannan kenan ko ma an zai so so so Allah ya faɗa haka to da yake yin sallah ma an zanna alaika alqur'ana tashka lita ta'aba imam ba alta ga abin da ka aikata ba da nuzuli bayan saukar sa min duli ya nuka daga tsayawa daga tsawon nan na tsayawa ta bi salatu zai daga sallar dare ka fi an nafsika ka sauƙaƙa wa kanka illa tazkiratan liman yakhsha eh mun saukar ma da shi ne illa lakin sai dai an zanna mun saukar da qur'ani nan tazkiratan dan wa'azi dan tuntuntuni bihi da shi dan kai wa'azi da shi liman ya kashe Allah ga wanda yake tsoron Allah ba ba ma arziki ba ko ba dan wannan ba mun saukar da shi ne dan wa'azi tanzilan mimman khalaqa darda al-arda wa samawati was-samawati al-ula nazala wannan qur'ani ya sauka tanzilan saukarwa liman ainihin inda daga wajen wanda ka raka arda wanda ya halicci sama wa samawati al-ula da sama madaukaki da samomi madaukakiya ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa هذا القرآن وأن القرآن نزل يرمي من الله تبارك وتعالى لوجه الله تبارك وتعالى الله نندا خالق السماوات شين ما حدثن سمي والأرض كالسي هو الرحمن شين أبنجي الرحمن وان دي حدث سمى كالسي دلنا شين الرحمن شين أبنجي ميزين كي ميرهما كما فوق بيشوتا أنا دنيا يبا قوة دقوة كما شين ميزين كي هذا الخالق وانا ما حدث هو الرحمن شين الرحمن الرحمن Ubangiji mai sunan Ar-Rahmanu mutlaƙan a sake huwa Allah shi ne Allah. Tsantsan mai jin ƙai, mahalicin jin ƙai, mahalicin rahama mai rahama Allah huwa Allah kuma sunansa ne huwa rahman uludullah wa udurra ko ka ce ma Allah ko ka ce ma rahman ai amma da zo fala wala asma'ul husna sunansa ne shi ne tabaraka wa ta'ala huwa Allah tabaraka wa ta'ala wa yusamma ghayruhu rahman ana ambaton wani Allah ma rahmanu lakin bi ibafati shi amma sai an raba wani abu rahamanu yamama musallamatul kazabi ya yi tashi wajen kyauta da alkhairi sai laraba suka sa masa rahamanul yamama mai rahamar yamama mira daga da manalla ya zo yana Allah ar-rahman ka zaka ce kai mu hawo san wani rahman ba sai rahamanul yamama ina ka zaka to rahamanu a sake wanda ya halicci abun a sake Allah amma wani zai iya fantuwa da jin kai mai jin kan ai likitawa ne ai mai jin kan mara lafiya ne mai jin kan marasa lafiya kowa ne mai alheri ne ga talakawa rahamanu ne kaza rahamanu fukara ko rahamanu kaza eh, ko rahamanu suna- su- su- sujana ko kaza kaza amma ar-rahamanu mutlaqan sai an sai Allah tabaraka wa ta'ala sai annabi Muhammad kuma da ya sakawa shi ma duk mun zo duk in aka yi magana abu na wajen eh, can ma eh, eh, shi iyal ya biyar da wannan fasali da muka karanta da fasalin cewa duk wannan abu da ya samu lalla ya zama Allah tabaraka wa ta'ala babban bawan Allah ne yaji Allah ya bashi wannan girma Shehu Rabi Allah ake cewa me bambanci tsakanin wan- wannan Allah ne wannan bawa ne akwai al-ittisafu wal injaz Allah abun nasa ne aslan shi ne mahalittin abu shi ne mai kwanto shi ko wannan kyauta abun aka bashi dangana ma aka in ka ce Allah taimakanni ai ma'ana Allah halicci taimakon ka aikata taimakon kaza kaza in ka dangana ya rasulullah taimakanni ai ya rasulullah zaman mun tsani wajen taimakon Allah shi kuma tsanantuwa hmm? zaman mun sababi zaman mun kaza ko kuma duk ya halatta a shari'a duk ya halatta istastajisuna rabbakum ana istidafa da ubangiji fastagafa wallazi min shi'ati ala allazi min azmi ga wani Allah ya ga mana ya nemi istidafa da annabi Musa duk ana yi an san na kowanne abawo duk a taku da karatu duk wanda ya yi kafirci ya yi kai ne dai kai kafirci saboda jahilci kai dama shi ya kai ka haka to ba ba haka ba to in ma shi na wani sai an raba da wani abu kamar rahmanu ya mama matsala misali wata kaza da ake ce masa rahmanu ya mama amma ubangiji shine arrahmanu a sake arrahmanu huwa arrahmanu shine ubangiji arrahmanu alal arshi istawa ya daidaita akan al arshi istawa da ya so ya liku bihi da ya dace da shi ya rinjaye al arshin nan da ya- ya mallaki al arshin nan da rinjaye ko ya daidaita akan ta daidaitan da ya dace da shi tabaraka wa ta'ala al arshu ita al arshi akbarul makhluqat ita ce mafi girman halitta ita al'arshi wa fi lugatil arabi a cikin yaren larabawa sukan ce da karaga karagar sarauta karagar sarki irin wannan gado da sarki yake zama a kai sukan ce masa arshu sunansa al'arshu karaga ta sarki ai sarirul maliki gadan gadan sarki karaga da yake zama to ita al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala din nan wal makhluqat halittan Allah gaba ɗaya mun da jiratun tanan na duka hakan arshi duk abin da Allah ya halitta yanzu kwallon duniyar nan ta bu gaba ɗaya wani tsibo ne is a cikin ba adadin halittocin Allah gaba dukkan su suna nan da a cikin al'arshi duk ana da a cikin al'arshin Allah ta to shi kuma ya daidaita a kan al'arshi daidaitar da ya dace da shi da kuma zamu yi shi kuma ubangiji ya daidaita to halitta duk ga baki daya halittu duk ga baki daya duk abin da ba Allah ba ya nadu a cikin al'arshin nan gaba ɗaya saboda ita al'arshi ta ce babban halitta kamar yadda jikinka ya nannaɗe duk abin da yake cikinka yanzu duk kayan cikinka duk kayan jikinka gaba ɗaya wannan zahirin jikinka duk ya nannaɗe ka haka al'arshi ta nannaɗe mu amma yanzu kuma in ka shiga jiki ilimin jiki kai kai in ka ji kwakwalwa jijiyoyi ɓargo ƙasusuwa waye kayan ciki tumbi hanta ka gashi nan dai ba adadi duk abin da amma yanzu wannan jikin naka gaba ɗaya na ɗaya wannan yanzu ga ka kai ka tashi kuma abu abu ne ciki a cikin ka to haka al'arshin ubangiji tabaraka wa ta'ala duk sanade duk abin da Allah ya halitta yana nan nan nade a cikin al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala duka baki da muntajiratun kana na fita hata al'arshi karkashin al'arshi al-makhluqatul jismi jismaniyatu halitta halitta mai jiki wanda aka kira ta duka gaba daya wallahu tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma daukaka zakara ya faɗa mana ya annahu istawla ya ya mallaki da rinjaye ya yi rinjaye ya mallaka ma'ana ya mallake ya rinjaye istaula ana ka kwace gari duk shugabannin su gudu ka zama kai ne yanzu shugaban garin ta ce istaula alai ka mallaki abin da rinjaye ko ana yaki duk kafiran su gudu su bar makaman nasu da komai yanzu kuma ya zamanto ka mallake shi yanzu a cikin taula alai ka mallake shi da rinjaye to Allah tabaraka wa ta'ala ba na kowa bane na sani amma kuma ya mallake shi da rinjaye dan a san ma bai kai wani abu ya fita ko ya girman kai akai ko ya wani abu to ubangiji tabaraka wa ta'ala annahu taula ya kai mana cewa ya mallaka da rinjaye ala hadha al-arsh ya rinjaye a wannan al-arsh wa fi istila'ihi da rinjayarsa da mallakar nan tasa da rinjaye alal arshi akan al'asar da ya mallake al'arshi in taula ala jami ashe ya mallake duk halitta kai kana da rashin al'arshi in ka mallake wata kakon duk abin da ya kushe Allah ya mallaki al'arshi tabaraka wa ta'ala da abin da ta nannade ala jami kalki a bisa dukkan halittarsa ma'ana ashe Allah ya mallaki duk halittarsa ya rinjaye duk halittarsa duk gabaki daya in kana akbarul makhluqat in dai abin da ya fi ko duk abin da ya tattare ma kowa da kowa almuhitu bihim wanda ya kewaye su jami'an gabaki dai huwa mustawlin alaihi Allah ya rinjaye shi ya mallake shi to fa huwa mustawli Allah mai mallaka ne alaman daraja ta haka wa abin da ya kwaso ya lallabi cikin al'arshin gabaki daya shine ar-rahmanu ala al-arshi istawa ar-rahmanu ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ma'ana istawa to ar-rahman wannan suna na ubangiji tabaraka wa ta'ala sifatun min sifati suna ce daga sifofin sa mai rahama mai jin kai mai kyauta sifa ce ta zatin sa amma kuma taɓa rabuwa da zatin ba in ka ce ita ce zatin kayi gaskiya in ka ce ya sifar zatin ce kayi gaskiya duk gaba gida to ar-rahman wannan sifatun min sifati tabaraka suna ce daga sifofin tabaraka wa ta'ala awwalu sifatin farkon sifa ta jalla biha da Allah tabaraka wa ta'ala ya tajalli da ita ko da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana da ita ya tajalli da ita wato abadatu kenan ko to hiyar rahamatu ita ce rahama tabi rahamatihi da wannan sifa ta sadin nan ta rahama din nan aujaga ma aujaga ya samar da duk abin da ya samar a ra'ayin karatu ya fito da wannan zuwa ta sai ya samar da in ka zuba abadatu kuma yake ne kaga da wannan sifa ta ya samar da duk abin da ya samar rahamatuhu sabaqal ghadabu rahama Allah ta riga fushin sa shine dai hakika muhammadiya inna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko to rahama Allah ta riga fushin sa haka Allah tabaraka wa ta'ala ya hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an Hurairah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yayin da Allah ya halicci halitta gaba daya sai rubuta a wajen saman al'arshin sa rahama ta ta riga fushina dan haka sufaye kuma suna da maganganu da yawa ana wajen wannan sahihul bukhari ne rahama ta ta riga fushina dan haka sufaye suna da magana har ma an hana ma watsa shi cikin jama'a saboda to rahama ta ta riga fushina ma'ana rahama ta ce mai asali fushina daga baya zo ba shi da asali to duk abin da ba shi da asali ba shi da ƙarshe duk abin da ba shi da farko to ba shi da ƙarshe ma duk kaza amma duk abin da yake da farko kuma yana da ƙarshe zai kare yanzu rahamar Allah ita ce asliyan ita ce farko to kuma ita zama a ƙarshe ita za ta ba a ƙarshe azaba doli ce zuwa ɗaya daga baya arewa za ta da haka ma duk za ta kare to maganganu ne da yawa ma kuma wannan ba a yi shaɗe su duk gaba ɗaya to ubangiji tabaraka wa ta'ala farkon abin da ya tallaji da shi rahaman nan tasa da wannan rahama ya samar da komai wannan kuma sai ya ƙara mana son ubangiji tabaraka wa ta'ala mu san rahama ce rahama ce da ya samar da komai dan rahama ya samar da komai kuma rahama za mu samu duka ba daya ka taba alalar cikin rahamata da haka yace ya wajabta wa kansa rahaman nan shi kansa ya wajabtawa kuma arsala ilaina nabiyur rahmat kuma ya aiko mana annabin rahama duk gaba gida tajalla bin rahmaniyat ubangiji ya tajalli da rahmaniyarsa wannan shine sifar sa wanda ya mana tajalli da ita wa awwal tajalli farkon tajalli baraza da ya da ya bayyana haqiqatul muhammadiyya shine haqiqa muhammadiyya ko wannan sifa babba shine haqiqa muhammadiyya fa minha daga haqiqa muhammadiyya din nan karaja jami'ul ashya'i komai ya fito komai ya fito ko daga walidiyansa dama aka shirya komai za ka shirya komai ko ko kuma sai ya bayyana kuma a cikin rahamaniyarsa rahamarsa ko sai ya bayyana a cikin tajallin muhammadiyarsa sallallahu alaihi wasallam sallama to daga rahamarsa din nan komai daga awwalu tajallin baraza a haqiqatul muhammadiyya famin ha karajar jami'ul asha'i daga ita komai ya fito wal mawjuda da kullum halitta duka duk abin da ba Allah ba min al haqiqatul muhammadiyya daga haqiqa muhammadiyya fa ana awwalul adili daga haqiqa muhammadiyya din nan ne ai daga wajibiyya ne sai dai kuma yanzu abada su gashi ya bayyana idan to yayin nan Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji sifatu sufofinsa la tanhasir ba ta da adalci wa asma'uhu kazalika sunayensa ma la tanhasir ba ta da adalci وذاته كذلك ذات سما haka ولكن جانب المخلوقات sai dai munan bangaren halittansa duka istawa fihi rahmatu rahama su dai ta gare mu da rahama sai ta jabi gare mu yana da suna mun da girmu yana da suna abu yana da kaza kaza kaza amma dai ya ce da al'arshinsa mu halittansa gabaki daya da rahama sai ta jabi a gare mu rahmanu ala al'arshi istawa إذا مو استوى فيه الرحمة الرحمة ولكن جانب المخلوقات استوى فيه الرحمة الرحمة هي استوى عن العرش أي تجلى بالرحمانية العرش الله يتجلى برحمة على العرش وما تحته ده أبن ده يكي كالكشن عرش المخلوقات الذين يحتاجون لرحمتي halitta duk su suke bukatar rahama ubangiji tabaraka wa ta'ala to kuma mun gode wa Allah da ita rahmanin ne kuma ya mana tajalli da rahama sai kake neman ruwa mutum ya zo ya gina bofal a kofar gidanka. To bai ce nan ba. Mu muke buƙatar rahamar Allah kuma ya tajalli gare mu da rahamar nan. Tabaraka wa ta'ala. Walakin na zalu ma istawa fi yarhamat ko al-makhluqat alladhina yahtajuna li rahmat al-halitta da take buƙatar rahamar sa kulluhum dukkan su tahta al-arsh suna karkashin al-arsh. فتجلى بالرحمات تجلى الرحمانية على العرش أكم العرش أكم حلقا معنا به يما وما تاته لأبن ديك كالقشن العرش من المخلوقات لك حلقا تنقباك دا هذا معنا الرحمن على العرش استوى أنا شنو معنا الرحمن على العرش استوى ba makawa mu kyautu da sanmu ga Allah mu san Allah rahama ya shirya mana alheri ya shirya mana mu kyautata so ga bayin Allah ƴan uwan mu husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadillah daga shehu yake cewa law ya arifu insanu man rahman da dan adam ya san waye ubangiji ar-rahman wannan sifa ta da ya tajalli da ita a gare mu yalqashuru rasahikan insanu da ji sharri ma ya tare shi da dariya duk in ya ga sharri ma an ce sai na duk in ya ga bala'i sai ya ta murmushi ya ta dariya wai kai bala ya ce ai ma'ana sauki na zuwa kenan alheri na nan tafa kenan duk in ya ga alheri kuma ya mamaye kuma duk sai ya damu kai ce to kuma ai ma'ana bayan sa kuma duk gaba daya kaga dai in ko bala'i ka gani dan a wanke kani yanzu kaga an yi wa mutum tiyata ai bala'i ne wannan amma dan me ake masa dan ya samu lafiya lafiya to dan haka sai ka gama ga masu tiyatar ga ƴan uwansu ma an san za su yi ta dai damuwa kar ya mutu kar ya kaza kaza amma ba wai dan aikin ba su jin da ayin Allah ya da ai kwanan nan zai samu lafiya ai ba komai yana kama an faɗa ni yadda cikin zafa amma duk ba ta sun ga lafiya ne in ka ga uba ya dama maɗaci ya tura wa ɗansa yana nufin ya samu lafiya ne ba kashi ke yake so ba shawara ike yi ya samu lafiya in ka ga malami yana zana almajirinsa yana duka almajiri ba kashe ne yake su ko ije ya karatu alheri yake yake sa sai lamarin ta ga ana dukan yaro Allah ta ce ta kashi dukanin zai kori shekanin kansa ya karatu ya shiga gaba kuma sai an ce wani baka daki maraya wa shi ya dake ka wata rana ba na girma maraya ba wai ka kala daukar da shi ka kai kaza kaza kaza shi ya dake ka wata rana to duk wannan din nan ma'ana rahama ba wai azaba ce za ta to ka yana azabtar da kaza ai magani ne in ka gonar ta kama barawo ta sa shi abu ko ai rahama ta yi ma kuma ta yi wa al'umma shi da tafi can ya gyaru ko ko ne ya je can ya huta da kai ƙara ebo wani zai kuma duka baya su kuma al'umma su huta to da haka da dan ana ya san waye rahamanu duk abin da yake cikin sai dai ya ga girman Allah ya ga kyautatawa Allah ya ci gaba da neman alheri ba wai kuma ba wannan ba za a nema alheri ba ba haka ake nufi ba to ubangiji tabaraka wa ta'ala shine wannan fi shay'in ko min sifati yawwa as-sifatu sifa din nan kullu sifatin duk sifa Allah kowace labudda an tada jallaji shi ba makawa ta kai ta jalli ga wani abu wanda dama ta haka ce nan ne gidan saukanta to sifatul rahmaniyya to sifar jin kai Allah mai jin kai Allah mai kyauta Allah mai rahama ya yi tajalli cikin mu mu da muke nan da cikin al'arshi mu da haka ya bayyana gare mu da haka sai da ka jawo Allah wani bala'i daban ba da shi ya bayyana gare ka ba ar-rahman ala al-arshi istawa sai dai ka fita daga al-arshi ba kai ta kuwa ko to ar-rahman ala al-arshi istawa to Allah mu da wannan yayi tajalli a fila a cikin mu na hannu mu wa man min damma ta da duk ma wanda yake da nasa a karkashin al-arshi na daga duk halittar nan ai ar-rahman ubangiji ya bayyana ya yi tajalli da al-arshi da rahmaniyarsa lokaci ya yi ba. Amin. Allah na ce, "Mura a kan tafiya." Nan da ya an